وشفيعه بن أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب القصر والزمان ورحمة الفداء إن شاء الله muna nan dai muna magana dangane da al'amarin riba ne a suratul baqara mun karanta aya mai tan da saba'in da biyar da kuma da shida shi ne makaranta su aso biyu da makaranta wancan karan muka tsaya muka shari kuma a wani karan baya da za mu dora wayan su rayoyi dangane da al'amarin yamhaƙullah wa bayar da sadakat za mu tsallake su wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim yamhaƙullah wa riba wa yurbi sadaka mun riga mun fassara insha Allah Allah ta'ala yana tankware riba yana tarbiyyantar da sadaka wato ya renanta wato ya girmama ta kenan ta yawaita kenan yana yarwata ta kenan albarka duniya da lahira wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim Allah baya son duk mai yawan kafirci wato mai butulci yawan butulci kenan a ce masa ya ki a ce masa ya bari ya ki bari athimin mai yawan mai yawan laifi laifi wanda yake cin haram riba ko ba wadon da ya zo a siga mutum riba ne in aka ce maka ka bar abu ka bari shine alkhairin ka duniyan ka da lahirar ka duk abin da ka ji Allah ta'ala ya ce ka bari to kauka da wayanka da hankalinka da dabararka ya nuna maka cewa yin sadin ya fi saboda ya san abin da ya sa ya hana ka Allah ta'ala duk inda ya hani ya yi ne a babin tausayinsa ga halittarsa don ya san duk abin da ya haramta musu za mu halatta in sun yi shi za su cutu cutuwa mai tsanani a duniyansu ko a lahiransu ko a duka biyu saboda ka sai ce su su bari a kuma duk abin da ya san cewa in ba su yi shi ba za mu halatta za su cutu to sai ya ce musu su yi dole saboda haka fardanta hukunci da haramta da haramta shi har a ce a ce maka kai abu dole ko a ce ka bari dole to maslaha ce gare ka wanda yake yake yawan kafirci wani ma'ana butulci ma'ana ƙirƙirin abin da aka ce Allah baya son su ma'ana zai masa azaba ma'ana ke kuma mai yawan laifi a ce masa ya bari ya turai yana ganin dabara ce ya sami arziki amma an hana shi kamar yadda suka ce inna malabai umi tsagawa to innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atu zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wanda suka imani suka aikin kirki suka tsaye da sallah suka ba da zakka suna da ladan su wajen ubangijin su ba tsoro gare su babu razin ba su yi ciki wannan kuma kaga wanda suka iltizami da abin da aka ce su yake sabanin wa'ancan da aka abin suka aikata abin da aka hana su bayan da aka kawo maganan barin bayan da aka magana a bar riba to sai kuma aka kuma faɗi mummunan ƙarshen wanda yake aikata wannan sai aka ce kuma wanda suka yi imani suka yi aikin kirki suka tsaye da sallah suka ba da zakoki kaga su sun yi ibadodinsu ibadodi nau'o'i ne daban-daban akwai ibadodi na wanda suke wanda ake da azkar wanda ake da da fatan baki kamar su kamar su sallah da karatun alkur'ani da sauran azkar akwai ibadodin da ake yi jiki ya motsa jiki ya ji kamar azumi da wasu ainihin ayyukan da to akwai kuma na dukiya wanda shi kuma ainihin aljihu zai shi kuma zai zai dan to haka to waɗanda suka waɗannan duka nau'o'in ibadodin ba tare da imani to lafiya lau kaga su wanda su suka iltizami da abin da aka ce musu yake suka bar abin da aka hana su to su wannan tsab duniyar su tsab lahirin to ba dai ma maganar ba bar maganar ba ba aya ta gaba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ya ku wadanda kai imani to ku ji tsoron Allah ku bar abin da ya saura na riba in kun mu'minai ne wannan hidabi ya zuwa ga mu'minai wanda aka ce musu to ku ji tsoron Allah ku bar abin da ya saura na riba wato inda can a kafin haramci ya zo mutum ya ba da bashi da ruwa ko kuma mahaifinsa ya ba da bashi da ruwa kamar yadda za mu sani cewa sanadiyan saukan aya ne dangane da wani ne wanda babansa yana ba da bashi da ruwa a jahiliya shi ya musulunta kuma kafin babansa ya cika ya ce ya yi mashi wasiya ya karba to sai ya ce manzo Allah ta aga shi baban sa ya mishi wasiya ka dira ba sai wannan aya ta sauka to ainihin yanzu da can da can ana karɓar haramci bai zo an ce kuma faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fanta farahu masa abin da ya wuce ya riga wuce ba ce sai ya amayo ba amma nan gaba ba za a yi wasu to yaya wanda mutum ya kulla cinikin riba bai karba ba an ce in ya karba ya riga ya halaka ya ci ya wuce kafin haramci ya zo ake nuni to yanzu kuma to waya wanda ya bayar bai karba ba to sai aka ce zaro ma ba ke mina bar abin da ya sauran na riba yanzu in kafin mutum ya bada bashi sai a biya shi abin da ya bayar ba ƙari bai zalunta ba ba a zalunce shi kamar da ayar da gaba take ba in har ku mumine ne ma'ana daga gaske kaga imani ba mujarradin faɗi da baki ne ko kuma shiga cikin al'umma musulmi ba akwai abubuwan da ake so mutum ya yi wanda zai gazgata imaninsa kaga ce in kuntum muminin har ku mumine ne da gaske ba da gaske kun imani ba kun shiga musulunci ne saboda waɗansu dalilai na maslahan kan ko nun kare jinenan ku ko kuma don tsoro ko don kwaɗayi ko duka biyu yanzu musulunci ya sami ɗaukaka kuna jin tsoron kuna kwaɗayin ku samu riki kuma kuna jin tsoron kar a murƙushe ku in haka ne kuka shiga musulunci to shi kenan kuna da yanzu a cikin musulunci ma za ku samu Allah amma da gaske ne kun imani ne to ku bar abin da aka ce a bari fa in lam tafa'alu fa adhanu bi harbin min Allah wa rasulih in har ba ku aikata haka da ba na ba ku haɗu ba kenan mutum ya ba da bashi a da a jahiliya kenan kafin ko kuma ce kafin hani ya zo ko da yana mumini kafin hani ya zo sai bayan ya ba da bashin yana ya gama lissafin zai sami kuɗi kaza sai aya ta sauka ta ce da an to yanzu sai a biya shi uwar kuɗi ba ƙari to ba in lam ta'malu in ba ku aikata ba ku ce a ku duk da aya ta sauka ta hana sai an ba ku haddarwa to fa azanu bi harbin min Allah to ku shelanta yaki da Allah ayyana yaki da Allah ka sai idan aka ce mayaka tsakanin ƙasa da ƙasa da aka ce ana shelanta shi ma'ana an ayyana ana ana ana ayyana yaki wato kamar wanda yake shugaban ƙasa kun babban kwamandan soja shine zai ce yanzu tsakaninmu da ƙasa kaza mun ayyana yaki da ingilishi ana ce declaration ana declaring shine azab an a ce an shelanta yaƙi domin domin tun adacin yadda suka alaman yaƙi akan yi da wayansu abubuwa akwai kamar wasu bangunan kaji an buga kasan yaƙi da an buga suna da wata babban ganga dunduba in kaji an buga ta da daddare za ka ce to sai kowa ne fara shi fara gyara doki da abin nan gashi na an buga gangan yaƙi to da kaji an ce an shelar ta yaƙi ma'ana tsakanin ku da makiya za ku za ka kai hari to wanda duk ya ce Allah ya ce kar a sake karɓar riba sai wani ya ce shi ko sai ya karɓa to shi kenan abin da yake nufi ya ce yau tsakaninsa da Allah an shiga yaƙi yaƙi ka sai idan ya ce zai fafata da wata al'umma ƙarfa za a ce na kai na kuka kasance ai zai yi to amma da Allah fa yaƙi da Allah ma to ko shi irin ta yaƙi da Allah wato yanzu ku fa'azanu bi hablina min Allah wa rasuli da manzansa ku ayyana yaki da Allah da manzansa na'am yakan Allah mutane za a ce su yaki Allah za su gane cewa ai ba ya za su yaki Allah amma yakan manzo Allah yakan Allah ne shine yakan Allah mutum ya- ya- ya ayyana yaki da manzo Allah ya yaki Allah in ce ainihin ah, wannan a- a a kafin karan badar ah, abu jahal yana cewa a fa- a- a kalmominsa ya ce muhammadu yana ce mana muna faɗa da allah ne to in dai da allah ne ba wanda zai yaki allah ya nasa amma inda mutane ne mun san mun fi ƙarfinsu to da aka koma rannan in shi yanzu kafin a cire kafin a cire masa kai ya san cewa lallai ya yi faɗa da abu to su ha- su ma a- abu sufiyan a- a ranar handak an ji shi yana cewa to muhammadu ya ce ba da ma'abutan sama muke aiki faɗa da ma'abutan sama muke aiki to in ko faɗa da abu ma'abuta sama ne fa ba fa za mu iya in ko na ƙasa ne za mu iya amma in na sama ne ba za mu iya to ya ake faɗa da ma'abuta sama ya ake yin faɗa da Allah Allah ya aiko annabi ya ce ai kaza a bar kaza mutum ya ce ba zai bi da wa yake faɗa ke ya ce sai ya kashe annabin da wa yake faɗa ke ko ga rundunar Allah ya ce sai ya kawar da shi da wa yake faɗa ke ai shi ne shi ne shi ne faɗa da Allah kaga sai aka ce wa rasuli ku ayyana faɗa da manzo wa in tubtum in kuka tuba ka ce a ina mu ina faɗa da Allah ko wannan abu ya girma to falakum ru'usu amwalikum to in kun tuba kuna da uwayen kuɗin ku. uwar kuɗi ba ba- ba ƙari kenan abin ka shi shi bashi a wurin mu ana ba da shi a unwanin taimako ne in ka ba mutum bashi ka ce biya ka lokaci kaza zuwa ajali ya kawo bayan wani lokacin ya baka to shi ya amfana ka ya sauka sauka masa wahala don a lokacin shi ba zai iya ba yana sa rai zai samu wasu kuɗaɗe nan gaba amma yanzu ba kuɗin hannu ga kun bukata ta su to sai zo ya karɓi rance ka ba shi rance sai lokacin wa'adi ya yi ya bi- ya baka to shi yanzu sai- ya- yanzu ya- ya- ka- kana bin shi bashin godiya ya ce ka- na gode wallahi ka taimaka mu daidai wani lokacin da ba zan iya wannan ba amma ka ga alhamdulillah na na gode to kai kuma da ka bayar sai ka sami lada wajen Allah duk ai kamar aikin ibada ne kamar zakka ne da sadaka kai kuma sai Allah ya rubuta maka lada to kaga mu a wurinmu ba shi wani nau'i ne na taimako da ake samun lawada wajen Allah to amma in ka ce sai ya biya ka to kuma Allah ya ce kar a yi haka ya hana sun yi ya ya biya ka ladan ranje dora maka sai ka ya dora maka wani abu a kai to kaga ba ka da lada wajen Allah kamar makaranta wajen baya batun wani hakim da faidar kashani ya kawo ya ce ranar kiyama mai ba da bashi da ruwa zai zai- zai tashi ba shi ba Allah shi bai dogara da Allah ba ya dogara da hankalinsa da wayansa ne kuma sai Allah ya wakilta sai ya zo a hankalinsa da wayansa sai ya tashi bai shi bai bai dogara ga Allah ba. sauran bayi sun dogara ga Allah suna fatan rahamarsa shi ko ya wadata ba ya bukatar Allah Allah ma ba ba ruwan shi kaga shi azaba zai tsama to kaga sauran bayi kama ya kawo hadisin da cewa ai cewa manzala ya cewa Allah ya ki azurta mumini sai ta hanyar da ya ba ya zato amma shi mai kaga mai ba da bashi ruwa ya riga ya san inda arzikinsa zai zo ya yi riga yanke ba yana ba yana ba yana sa tsammani ne Allah ya azurta shi ba ya riga ya yanke cewa za a bashi ba to kaga shi wannan shi wannan shi shi ba ya da lada kaga shi ba ibada yake in ya bada in ya bada ba shi ba taimako yake bayarwa ba kuma kaga bai zama bauta ba kuma bai da lada to kaga wanda ainihin ya- ya- ya tuba to sai a dawo masa da uwar kuɗi abin da ya bayar a bashi ba ƙari ba rage la tazlimuna wala tuzlamu ba ku cuta ba ba a cuce ku ba wato abin da ka bayar shi aka baka wanda wanda aka wanda ya bayar aka yi masa ƙari ya cuta ko bai cuta ba to idan aka dawo masa da kuɗin uwar kuɗinsa an cuce shi cuce shi ko abin da abin da ya bayar shi ya ba shi aka ba shi bai cuta ba a cuce shi kaga an huta kaga haka mu a wurin mu haka ba shi yake mu ba shi kaga mu a wurin mu ibada ne mu a wurin ibada an fahimta wato kam- kamar ba kana yi ne kawai ko don kai wani dalili a kana yi saboda Allah ne kuma Allah zai baka lada kuma kamar da sanin insha Allah za mu karanta wannan surawoyi da suka nuna ainihin falalolin taimaka ma mutane da na- ta hanyar dukiyoyi da da ta hanyar basu suka da sauƙaƙa masu amfanonukansu a duniya da lahira wa in kana zu usratin fa nadratun ila mai sara in kuma ya zama ma'abucin tsanani talauci wato abin ya kasa ke usra shine wahala wahala kuma yana cikin wani hali na wa- na- na- ya shiga hanyar hanyar da ya wuyata mashi ya biya ma an bashi bashi an aji ajin an da can a zamanin da da ruwa yanzu an ce babu to yanzu kuma zai biya ne kawai ba ba ruwa to sai ya zama ma ba ma kawai ba zai biya ba ruwa, ba shi ma da halin da zai biya yana cikin tsanani to fa nadaratu ila mai sa sai saurarawa ya zuwa yalwa a saurara masa ya zuwa lokaci sai a daga ajiri kira ce to zuwa kana ko ma a ce mishi sai ka samu akan ya kana amma an fi son a yi a yi a yi a yi a yi a ru- a rubuta ajali a rika daga ajalin amma in amma aka bar aka bar ajalin ya zuwa lokacin da ya sauka ma duk ya yi amma mai yiwa ana da mikidanin lokacin da ya sauka sauka to kuma wa an tasaddaqu khairul lakum kuma ma ku ku sadaukar ma yawan ce sadaukarwa ku sa- ku sadaukar ma na kuma yafi mutum ne an bashi bashi lokacin biya yayi yanzu bashi da halin zai yana cikin wahala sai aka ce to za a- za ma- za mu saurara maka zuwa lokaci kaza aiwa ka samu sai ka biya sai ce to na gode to kaga an sauƙaƙa mashi ko to kuma sai aka ce kai ma dai kawai shi kenan kawai tun da ma za ka yi aure amma ya bi kowa wannan shi ya fi girman lada in kun tunta alamun da a ce kun sani za ku san falalan da ke ga masu yafewa din da yafewan za ku to bi zuwa wannan mikidari ko da kibaran karanta aya ta- ta- ta gaba dan san ko zan yi muku sharhin wa'annan ayoyin ba ko kuma shi ma sai an biyo bashi amma ina karantawa ne zan insha Allah za mu za mu bi sharhin su ɗaya bayan ɗaya wata koyo mun turja'una fihi ila Allah to kaga wannan ya nuna maka ma ainihin falsafan mu a wurin mu taimakon abu ku ji tsoron ranar da za a komar da ku ya zuwa ga Allah kai ma yanzu ka bukaci ai wani wani ke zama mabukaci ya zo gare ka kai kana da wadata to wata rana kai kuma za ka koma wajen mawadaci kai kuma mabukaci ya kake so a yi maka rana saboda haka lokacin da kake sauƙaƙa ma wanda ke cikin wahala to kai kuma ka tuna da wancan rana za ka koma ya zo ga Allah kai mabukaci ne kuma Allah mawadaci sun mutuwa fa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun rannan a cika ma kowace rai abinda ta aikata abinda ta yi daidai wa daidai ba ta kwara abinda da ta yi na alkhairi a ce mata gashi shi ne ba a zalunta wani akan yayi wani abin kirki ya ya duba a ce ba shi sam to ku ku tuna da wannan rana ran da duk abin da kai na aikin alkhairi komin kankantarsa za a rubuta to da yake babin alkhairi muke magana nan to har da ma sharri ba wa man ya'mal bi thqala dharratin khairan yara wa man ya'mal bi thqala dharratin sharran yara to wannan a da yake muna ba mun- wannan ya fi kora a wanwanin wa'azin ku sauƙaƙa mutane don Allah ya sauƙaƙa muku to to fa kullu nafsin ma kasaba da yana da aikin alkhairi ranar duk aikin alkhairin da kai to ranar zaka gaishe to ku tuna da wannan rana wato ke ku ji tsoron wannan ranar saboda haka ku ji- ku- ku yi fatan ku samu har da ma muna iya cewa ma har da tsoron azaba ranar ku ji tsoron kuma ranar kuma to in kai kuma aka yi maka hisabi kam- aka yi maka tantance maka kamar yadda wani wanda ke cikin faman tsanani ya zo ya ce mun yi wa'adi da kai gashi lokaci ya yi to yanzu kuma gashi ba zan iya biya ba a ɗaga man ajali ya ce a ai kawai sai ka biya ni ce ai ba zan iya ba a gonar ka ba ba sai ka sayar ba a ba ya zan kuma sai da gona ina nan oh ina ruwa na ba gidanka da kake kwana ba sai ka ai sai ka koma kai haya to ga ba shi ka zo da hadda wata riga mai kyau sayar mana a gangana to kaga to kai kuma aka yi maka irin wannan hisabin ranar lahira ba Aka- aka zo karan nan kana bukatar rama aka ce a ayarar nan kamar yadda baka yi ba ba za a yi maka daidai abin da kai shi za a yi maka ai ka gara nan kuma kai kuma ya kake gani na kai maka tantance maka irin wannan kai kuma za ka tsira bara to ku tuna da wannan kaga wannan ya nuna falsafan ainihin taimakon al'umma kenan saboda mene ake saboda Allah saboda za a je a game da Allah muna duk abin da muke aikatawa ana rubutawa za mu je kuma za a tantance ba wani abin da zai zama ya koya ko ya ɓace ko an mana an zalunce mu saboda haka ne muna yin duk abin da muke yi ne da tunanin wannan lokacin saboda haka kaga kenan in haka nan ne ya nuna ba da bashi da ruwa mummuna abu saboda shi cutar mutum ake ta kowane hali in shi kawai dole kawai ya zo ya biya ta kowane hali kawai in bai kawai da suke ma yanzu kamar za mu karanta wani wuri da za ta akulu ruba abban ma ba yanzu yadda ake nau'in bashin da ruwa na wannan lokaci wanda ake su kasashe suka je su ci bashi domin sau da muna ba da misali ma ba da misali tsakanin mutum da mutum ana yi tsakanin kamfani da kamfani da ƙasa da ƙasa to idan ƙasa ta je ta ci bashi in wa'adi ta kasa biya sai a ce wai an wai an gyara shi an gyara bashi sai a ƙara ajali a ƙara ɗora kowa haka shi sai mutum ya karɓi miƙidari kamar mace kamar ya karɓi goma bari in ce goma ɗin nan miliyan ne ƙasa ta karɓi goma to ƙarshe sai a bi ta bashin ɗari biyu ɗari hudu har ɗari biyar ba ta gama biya goma ne ya dunga nawa goma in ya kai wani kira ba sai sai a ce to ya koma sha biyar a ƙara wani sai ya sake su kasa ce to a koma da shi talatin sun dinga yi kenan har sai abin da aka karɓa ɗan kaɗan in an karɓi asali an karɓi biliyan goma ne a bashi ko biliyan ɗaya don an ce najeriya ma wuta ta neman biliyan ɗaya na dala don ta yaƙi boko haram to bayan 'yan shekaru sai ya zama biliyan goma wannan kuma an dinga yi kenan kuma wanda ya karɓi bashin zai mutu ya bar ya bar ma 'yan baya yanzu haka ake sai ga yanzu kasashe su ana ta bin su bashi tun kakannin su suka karba yanzu suna bin kuma ba suna ta biya ana ƙara musu sai mutum ya biya nunkin ba nunkin abin da ya karba asali kuma ana bin shi bashi to wannan wannan wannan ababa ma ba a baki wannan dama shi riba haka yake so dole lokacin da mutum ya kasa biya sai su ƙara mashi ajali kuma yana biya yana biya ƙarshe sai ya ga dacen ya karbi biliyan goma amma yanzu ya biya biliyan 100 kuma ana bin bashi to don Allah wannan menene sannan su wanda su ce ma zaune ne kawai suka zauna kowane ganshi katun katun ciki yana shan lodi yana kwa ya kurbi giya a wani kasa kaza ta biya kwa yana hura shi yana zaune ba aikin kawai kuɗi ne ke zuwa zunguru ya ci banza ya ciwo ya ce a haɗa su yaƙi yan kazan ku a yi kaza ne ba suna ba suna da manoma ba akai a ba su bashin taki sai a ce a sa musu takin wanda zai kashe shuka sai sun sai hajji ko kin su arzikin kasar namu to shi ke yanzu yanzu yadda rubai ya gudu masu halatta ruba abin da rubai koma ke mugun cuta wanda ake ake talauta al'ummomi to kaga muku a wurin biskeke misali da mutane sukan gane shine mutum mai bada bashi shi da shi muke bada misali amma yanzu kaga yanda ya koma ana yi tsakanin ƙasa da ƙasa kaga ƙasa tana da arziki amma tana fama da talauci a ce ina kuɗinta a ce wai ana ta biyan bashi zuwa suka ruba shi wai tun kakannin su suka to insha Allah daidai gwargwaro za mu ɗan duba shakoyin abin da muka karanta dangane da inda ke cewa ya yi wanda zina amina ta ko laha wadaru ma baƙi minar da an samu rawa a cikin majma daga imam bakar nan ya shaka ne ce nan ma a cikin tafsirin alibin ibrahim shi ma akwai ruwaya shi yi wannan ya ci ainihin walid bin mugira ya kasance yana da yana ba da bashi ruwa ba da bashi da ruwa kamar da bashi kici a jahiliya to sai ya zama akwai raguwan bashin da yake bi ga mutanen thaqif thaqif mutanen ta'if kenan to sai Khalid bin Walid ya so ya karba sai aya ta a cikin ummi cikin hakan Khalid bin Walid ya miƙe ya ce ya Rasulallah raba abi fi saqib wa qad awsani inda mauti bi aghbi yace ya rasulullah baba na ya bada riba wato bashi da ruwa kuma ya yi min wasiya in karba a wajen mutuwarsa ya ba mutanen saqib bashi kuma ya ce da zai mutu ya ce mini in karba to yaya sai aya nan ta sauka ya yi radina amurta ƙwallaha wadda ma ba ke minar riba in kuntum mu'mini to sai kuma aya ta gaba ta ce ba in lam taf'alu fa adanu bi harbin in ku habba ku yi ba ce sai kun karba to ku shelanta yaƙi na aka ce sai ya ce to in haka nan ne ko nan a ruwaya ya ce man a hadar ba yana jin wannan sako faɗin zai kasance ko imam baki a cikin dai tafsirin kumi ya ce man a hadar ba waje ba alaihi alƙatul wa kullum man arba waje ba alaihi alƙatul wato yana nuna ainihin tun da haka nan ne zai zama hukunci a shari'a filla wuya mutum ya kaddaro hukunci a shari'a filla wuya don shi ne ma'anan ice nan ta yaƙi da Allah Allah ya ce ba za ka ba an ƙi sai an karɓa to kaga wannan ya wannan ainihin har yana da haddi ke a hukunci yana da haddi wala Allah ta wannan fuska da ainihin ya san haramun ne kuma ya ce shi sai ya karɓa kamar shi ne wanda ya ayyana yaƙi da Allah kamar da akwai ruwayo da suka nuna cewa to wanda bai sani ba fa har bayani ya zo masa sai ka ce to wanda daga lokacin da bayani ya zo masa wanda ya wuce ya wuce wanda koda makaddara yanzu mutum bayan musulmi ne ba shi sai ya musulunta ba za a lazarta mashi biyan abin da ya wuce na baya amma nan gaba wasu haka kuma in ya ba da bashi din kafin ya musulunta in ya musulunta yanzu kowar kuɗi za a mai da masa amma mutumin da yake musulmi mumini in kuntun mu'min sunansa musulmi amma cinikinsa ba shi da ruwa to shi wannan shi ne wanda ya ayyana yaki da shi ya ce eh an ji allah ya hana amma kuma shi duk da shi ya ce inna man bai'u misalar rubada domin akwai wanci tsakanin aikata haram da halasta haram ina ji mun yi bayani ba in mutum ya aikata haram ya ce haram ne zunubi yake da shi in ko ya ce ai aikata haram ya ce ai ya halasta ne to ya warware imaninsa saboda halasta halas da haramta haram shara'i ne na imani dole mumini ya bar halas a halas ya bar haram a haram na'am in ya aikata haram ya san haram ne sunansa mai zunubi amma in ya aikata haram ya ce ai halas ne to sunansa wanda ya kafirce an fahimta ai saboda ya warware imaninsa da wannan kalma da halasta saboda sharaɗi ne na imani halas da halas da haramta sharaɗi ne na imani shi ya warware ɗaya daga cikin sharuɗan imani to saboda haka a wannan babin haddi to zai zo ne a ba a unwanin halastawa ba a unwanin aikata haram an fahimta in a unwanin aikata haram ne to sai dai to bai zuwa ga halas an fahimta amma in wani ya ce halas ne halas shine wajab alaihi qatl da harola a cikin tafsirin ummi din da ruwaya da isnadinsa ya ce daga jumail daga abi abdullahi alayhi salam ya ce dirhamu riba a azamu inda lahi min sab'ina zaniyatin bi zati muharramin fi baitil haram oj oj Allah ya sauke a cikin kafi ma akwai shigin irin wannan nan wannan na cikin na ummi ya fi ƙari ne ya ce fi betul haram a cikin kafi ya ce dirhamar ban a shaddu inda lahi min sab'ina zainiyatin kullu ha bi zati muharram dirhami ɗaya na riba ya fi tsanani a wajen allah fiye da zina saba'in da ma'abuciyar haramci zina haramun ne ko zina ko mahmawa haram ne to amma zina da ma'abuciyar haramci ya fi munin laifi mutum ya zina da uwarsa ko yarsa ko yar uwarsa wanda suke ko ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko kuma ya zina da gogonsa ko innansa to wannan ya fi girman zunubi to amma ya zina da wata bare ya zina kenan kawai to amma da muharrama ya fi tsananin zunubi to sai aka ce to shi wannan dirhami ɗaya na riba a wajen allah ya fi tsanani fiye da zina saba'in da ma'abuciyan haramci kar ka ɗauki abin da wasa ka ce ya za a yaka nan kar ka sa naka hankalin wannan ruwaya ne ta zabo na ho hayyanan wa ho inda lahi azim kar ka ɗauka ya za a yaka nan an ce maka a wajen Allah ne shi a wajen Allah ya fi ganin girman girman zunubin dirhamin rabadin alaba shi ya zama sauƙaƙa a wurinka ya yi ka gan shi sauƙaƙa abu ne dirhami ɗaya na riba wannan ruwaya ne an fahimta ai ba hankalinka za ka sa ba kaga abin babba ne a wajen Allah kar ka ɗauke shi da sauƙi don kai kana ganin gaci yanzu a ciniki ma ana nuna ba zai yi ma a rayuwa sai da shi a wani lokaci na taɓa jin an tambayi wani shehin malami a irin maganganun rediyo ɗin aka ce masa wai yaya riban banki wai sai ce to za mu ɗibi naira ne mu tafi maka ai dole ne ai ce to malam baka tunda baka san banki ba kai shi ba shuru kai ma mutane shuru da bakin ka ni ba ba zan iya dokan kirji in ce na san banki ba amma na san na karanta course a jami'a sunan samoni an banki kuma kwas na sai da muka yi kwata shida cur muna karanta riba a wannan kwas din hannun bayan ce mishi malik kai ba za mu daina karatu ba wani lecturer shahi wani mutumin india ya ce to a shi haka haka karatun yana da yawa muka daɗe har muka kusa an da ana riba ana ta magana riba ne kawai muke karanta riba ɗin nan da kaji ake faɗa to wannan wanda banki yake bayarwa su shine riba ɗin in ya so ka yadda za ka yi wanda allah ya hana shi ne wani kuma ba dole ne in za a yi banki sai an yi raba ana banki babu raba amma a wajen wanda suke ganin wanda suke inna maraba umitar raba suna ganin ba zai in baka sani baka yi ma mutane shiru da bakin ba musayan kuɗi ne banki kawai an banki yana ayyuka daban-daban daga ciki ɗaya daga cikinsu akwai riba to riban shine wannan da allah ya hana a cikin alkur'ani in baka sani ba kai mutane shiru kar ka jefa kanka a wani halaka kamar da haram halas gara ma ka ce haram ne alabashi mai yi yayi an fahimta da ka ce ba komi kaga in ka ce ba komi ka ce kenan ya halasta to kaga a wajen Allah wannan ruwaya ne yana ce a wajen Allah wannan yafi sai ce wa za da firfaƙi wata hazib a cikin wannan ruwaya da muka ce zina saba'in da ma'abuciyar haramci to a cikin faƙi mallaya haɗu faƙi kenan na shek saduku da tazib tazibar akam kenan na shek kurtusi to an ƙara misal halatin wa amma kamar inna da gogo kamar yi mutum ya zina da inna da gogo a wannan an kawo a cikin ummi ya kaya ce arriba arwana ya ce arriba sab'una juz'an aisaruhu an yanki harrajula ummahu fi baitul haram ya ce riba kashi-kashi ne har kashi saba'in to mafi sauƙinsa zunubinsa yana daidai da mutum ya taki uwarsa ne a cikin ƙaba shi ne mafi ƙarancin saba'in ɗin mutum ya taki uwarsa a cikin ka'aba a baitul haram ka san zina haramun ne ko ko a ina ma aka yi shi tun aka yi shi a baitul haram ba kaga ya fi tsanani to kaga kuma idan aka ce kuma da maharama ce fa kuma maharama sai aka ce uwa ko a maharaman ai hawa hawa ne wacce za ta wanda ta fi girma zina da uwa da ya ko mutum ya zan da uwarsa ko yarsa to sai aka ce to na uwa wanda shine zai fi tsanani sai aka ce mutum ya zana da uwarsa a baitul haram ma'ana a cikin ƙabu to shi ne sassauƙan a cikin saba'in ɗin kaga na biyu ya fi shi har ya je wa na saba'in malam kar ka sa hankalinka malam ka ji tsoron Allah kar a je rana ya wata koyo mun turje una fihi ila Allah aka je wajen Allah zaka ga haka ne to ya ka iya kuma zaka dawo duniya ka gyara ne a ummi ya kara fi baitul haram a wani an ce mu za da ma'abuciyar muharram a wani a wani kuma aka ce a baitul haram wannan kuma na aisar hudin shi ma akwai wani karin da ce a baitul haram a cikin tazib da kuma faƙi wayannan tattafai faƙi malla ya rubuta faƙi da tazib da akram daga amirul mu'minin alaihi salam ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi arriba la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa arriba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya tsine ma riba wa akila da maciyinsa wa ba'i abu da mai sai da ita bai riba da mushtarihi da mai sai da wa katibahu da marubucin wa shahidai da masu yin shaidar a ga dangane da riba kenan an tsine ma mutane daban-daban ba kawai ita kanta riban an tsine mata sunan maciyinta ma tsinanne ne mai sai da ita tsinanne mai siyan da tsinanne mai rubuta tsinanne mai shaida tsinanne to ka gani cikin kafi dangane fa'in lam ta fa'alu fa'azanu bi harbin min Allah ya ce da isnadin sadar daga hamad daga halbi daga abi abdullah alayhi salam ya ce su ila an an rajul ya kuna da hudainu ila rajul musamman ka yi atihi gari mutu kai kula an kidni kaza wakata wa a da'uwar an ka bakiyata wannan ga wani wadannan su kalmomin nukan ce gaskiya magana shi ne ba ni son in tsawaita muku shi don muhallin sa fiqihu ba ba tafsiri tafsiri daidai gurgu ba za mu zurfi akan akam za mu bar ma za mu bar shi a fiqihu mutum ya je ya tankwashe kafa ya karatu ne a gaban malam ba ya ɗauki takarda ya karanta ba ya karanta a gaban malam na akwai abin da in ka ɗauki takarda karanta ya yi shi ya maka rubutu amma wanda ya san kan abin zai maka bayani to za ka ji hukunce hukunce da suka shafi riba a wani duniya kuma ta wannan ne za a ga duk inda za a yi wani nau'in ciniki da bai shigo sai a doka duk cinikin da za a shigo da ruba ta wayo kuma a ce ana ma Allah wayo ke to za ka ga fuqaha sun bi sun dode sun ce wannan ba zai halatta ba wannan nau'in cinikin ba zai saboda an shigo da ruba ta bayan fage wannan mahallinsa insha Allah a fiƙihu ne amma wannan kamar wayan da na fara karantowa ya yi kama da yadda nau'in hukunci shine an tambayi abi abdullah dangane da wani mutum yana akwai bashi gare shi ga wani mutum ya zuwa wani lokaci sai wanda ake bi bashin ya zo ya ce tsamar da ni kaza kaza wato ka yanke man kaza ni kuma in yanke maka kaza au ya kula an kidni ba da ko ce tsamar da ni daga wani sashi na na bashi na bashi wa amma dole ka fil ajal ni kuma ƙara maka ajal wato ka ba ni daga ci da yana ba da bashi ne za a biya shi nan da wata uku sai bayan wata ɗaya misali sai zo ya ce mutum ba ni wani abu daga ciki yanzu amma ni kuma zan sauke maka a nan gaba bai zan ba sai ka biya ni cikakke ba tun wata uku ne ya cika amma yanzu ka ba ni ba sai aka tambaye shi ne sai ce la ara bihi ba sa yace ban ga laifi innahu lam yazdad ala ra'si mal bai ƙara wani abu akan ƙoƙarinsa kaga ainihin riba wanda ke yana cikin nau'o'in ka bane ce a fito za ka ga wannan duk ai hanyar da za a bi zo ta da unwanin bashi ya zama an ƙara domin ma'anar riba kenan ma'anar riba a duga ƙari wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda وما آتيتم من زكاة فأولئك هم الوارثون إخواني يوسف Jungu ya ce to ai Allah ta'ala ce falakum ru'usu amwalikum tunda nake dai ba ya kara mushi wani abu ne kuma Allah ya ce falakum ru'usu amwalikum la tadrumun wa la tadrumun a cikin malla ya durwar faƙi shigen irin wannan ruwaya daga amma ta hanyar isnadi daban daga aban daga muhammad bin muslim daga abi ja'far wancan daga imam daga abi abdullahi ne ko daga abi ja'far ta yi masa shigen abin da ke cikin kafin na ce irin wannan ruwayoyin da suka shafi hukunci zan basu zan basu ko kuma lokaci na kure mana wa in ka nubu uthratin din shi ma akwai ruwa magana mai dan tsawo kila za a biyo mu bashi tunda magariba tana yi da wuri gashi mu fara da wuri ko na fara zan bari don wannan ya fi fitowa a fili da ma'anan da ma'anan bashi a wurin mu inda ya ce wa in kana zu usratin fa nadratin ila maisara wani in ya zama cikin tsanani to a saurara masa zuwa yalwa wato in aka wanda aka ba bashi ya zo biya sai ya zama lokacin da zai biya din ajali yayi lokacin da aka aje zai biya ba to sai ya zama kuma ba zai iya biya to sai a saurara masa ya zuwa lokacin da abuwa suka masa sauki kuma zai iya kuma aka ce wa anta